الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yini na lahadi daren litinin wato daren shida ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 1446 a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a cikin wannan littafi mai albarka na taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan wallafa ta babban malami a shekul allama abdurrahman ibn nasirin sa'adi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi wato ainihin farkon suratul baqara wanda wannan zai zama karatunmu na uku ko mu ce na biyu bayan muqaddima kenan insha Allah ta'ala za mu karanta ayoyi guda biyar na farko insha Allah na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ubangiji ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi wannan littafi babu shakka a cikin sa wato littafi na alqur'ani hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa masu kiyaye dokokin Allah alladhina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suka kasance wato suna yin imani da abin da ya faku abin da ya zamanto ba sa gani da idanuwansu abin da Allah ta'ala ya sanar da su na labaran gaibu suna yin imani da shi wayo kimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi walladhina yu'minuna bima unzila ilayka kuma su ne wanda suke imani da dukkan abin da muka saukar maka likitabu wa sunna kenan wa ma unzila min qablika da duk abin da aka saukar ma annabawa kafin ka na alkutubu samawiyya wa bil akhirati hum yuqinuna kuma sun kasance masu sakankancewa ne game da ranar lahira sun saki jiki sun yarda sun natsu da cewa wannan rana tabbas gaskiya ce ula'ika ala hudan min rabbi Allah ce waɗannan su ne suke saman shiriya suke kan shiriya daga ubangijinsu Allah ya datar da su da bin shiriya da ainihin yin imani da ita wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne wanda suka kasance ainihin muminai ne masu rabauta muflihuna masu rabauta za mu ga a farko malam ya ce tafsiru suratul baqara ko wa hiya madaniyya shi tafsirin suratul baqara kuma madaniya ce wurin ambatan sura kaza makkiya ko madaniya malam ya bi tsarin shi na ikhtisar baya ta baya yawaita bayani kan wani ya ce kaza wani ya ce kaza yakan dauki abin da ya furin jaye ne kawai a gurin shi suratul baqara madaniya ce suratul baqara ita ce sura ta biyu a jeran giyar alkur'ani subhanahu wata'ala lissafi daga sama ita ce sura da tafi kowace sura tsawo kuma ita ce surar da ke da aya wadda tafi kowace aya wato girma a cikin alkur'ani wadda tafi girma da yawa wato suratul ayatul dain wadda ta cinye sau ainihin safha guda da kuma ayar da ta fi ɗaukaka a cikin dukkan ayoyin alkur'ani wadda ita ce ayatul kursi sannan sura ta bakara tana da falala da daraja mai yawan gaske a daga cikin falala da darajarta a gidan da ake karatun suratul bakara annabi ya ce shaidanu ba su zama a cikin ba su zama a cikin wannan gida sannan daga cikin falala da darajar suratul bakara a tana yin ceto ranar gobe alkiyama wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakara da ali imran za su ranar alkiyama za su zo suna yin girgije su lullube wanda ya kasance yana karanta su su nemi ceton shi a gurin Allah subhanahu wata'ala sa'annan suratul bakara na daga cikin falala da ainihin wato daraja da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma wannan sura ta kumshi abubuwa na nau'uka daban-daban wanda suka shafi ilmantar da bayi bakara makaranta ce mai zaman kanta domin al'imam ibn arabi ibn al'arabi a cikin ahkamul qur'an ɗin shi ya ambaci cewa akwai umarni dubu a cikinta akwai hani dubu a cikinta akwai hukunci dubu a cikinta akwai labari dubu a cikinta sai dai arifahu man arifahu wa jahilahu man jahila amma ce arafahu man arafa don haka sura ce mai matukar girma yake tafsiri muke na bin littafi da haka ba za mu tsawaita cikin bayani akan falalatta ba wanda dai malamai sun sha bayani bai in muka lura aya ta farko ita ce alif lam mim wadda al-huruful muqatta'a ne wanda a tafsirin mu na Ramadan mun yi bayani akan abin da yafi dacewa gurin fassarar al-huruful muqatta'a inda muka ji cikin suratu Maryam da suratu Taha haka a tafsirin bana na ainihin suratu ash-shu'ara da suratu an-naml to malam sai ya ce taqaddama al-kalamu 'ala al-basmala bayani ya gabata akan bismillah domin mun ji tafsiri yayi mata na musamman a cikin farkon fatiha ko sai ce wa amma al-huruful muqatta'atu fi awa'il surati amma harufan nan da suke zuwa muqatta'a wanda ake karanta su bi asma'iha la bi awsafiha wanda su ba da sifa ake karantawa na fatha ko dhamma ko kasra ba ana karantawa da sunan ne alif lam mim amma sai dai ana karantawa da wata nahma da siga wadda malaman tajwidi suka hadu a kayanta shine za a yi maddi a wasu kuma ba a yin maddi kamar su baha kaga su ba su da maddi to sai yake cewa fal aslamu fiha abinda yafi zaman lafiya cikin tafsirin su as-sukutu an at-ta'abbud li ma'naha shine mutun ya shiru wato daga barin shiga cikin bayanin ma'anarta can ya shuru ya bar shi Allahu a'lamu shi shi yafi min ghairi mustanadin shar'iyyin inda ba akwai wata madogara ta shari'a da mutum ya riko da ita ba ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yunzilha abathan bal li hikmatin la na'lamuha tare da yankewa qarara cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar da wannan a wa'annan al-huruf al-muqatta'a dan wasa ba akwai wata hikima da ta sa ya saukar da su ko da a ce mu ba mu sani ba kaga wannan ya nuna cika da kamala ta ubangiji da kuma gazawa da ajizanci na dan adam aya ta biyu wa qawluhu dhalika alkitab ay hadha alkitab alazim alladhi huwa alkitab ala alhaqiqa ana wannan littafi mai girma wanda in ka ji ana alkitab to alqur'ani shine haqiqanin alkitab المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين wanda wannan littafi ya kunshi abin da babu wani littafi da ya kunshe shi sawa'un littattafan farko ko littattafan yan baya na ilimi mai girma da gaskiya bayyananna la raiba fihi to babu shakku a cikin sa inji Allah subhanahu wata'ala fala raiba fihi wala shakk biwajhin min alwujuh babu shakka babu kokonto ta kowace fuska a cikin sa malan yace wa nafiyur raibi anhu yastalzimu diddahu kore shakku da kokonto daga alkur'ani yana lizumta kishiyar shi ma'ana tunda babu shakka to akwai kishiyar shakka wato wanda kishiyar shakka shine yaqin idh diddu idh diddu raibi wash-shakki al-yaqin domin kishiyar kokonto da shakka shine yaqin fa hadha al-kitab mustamilun ala ilmi al-yaqin al-muzil lish-shakki war-raibi wannan littafin ya kumshi ilimi na yaƙini wanda yake kawar da duk wata shakka da kokonto babu kokonto a cikinsa duk abin da ka ji a ciki na labari wato shi ne mafi gaskiyar zance duk abin da ka ji na hukunci shi ne mafi adalci da hikima ta hukunci ko da ka ji an ce a kashe ko da ka ji an ce a yanke hannu ko da ka ji an ce a bulale wani to babu wani adalci da ya wuce wannan na fata an gane wannan wanda ya ce wa hadhihi qa'idatun mufida wannan ka'ida ce wadda take mai matukar fa'ida annan nafiyal maqsud bihi al-madhu la budda an yakuna mutadamminan li diddi duk korewar da ya zama an kore wani wata naƙasa daga wani abu dan a yabi wannan abun to ana nufin wannan wannan ko wannan korewar da aka yi mutadamminan li diddihi ya kumshi a kishiyar shi tunda aka kore ta waya kenan ya kumshi kamala wa huwa al-kamal li'anna an-nafiya adamun wal adamu al-mahdhu la madaha fi korewa ai rashi ne shi ko rashi babu yabo a cikin shi kenan ana so a tabbatar da kishiyar abin da aka kore anan ne yabon zai tabbata kenan da aka ce babu shakku a cikin alqur'ani yabon ba shine rashin shakku ba yabon da aka yi ma alqur'ani shine samun yaqinin da ke cikin sa فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين فتند دي يكسنتي القرآن يكون شي يقيني نكما شريا باتا تبتا سيد يقيني فتند أنسى يقين سي القرآن يزم شريا نغم ستقوى والهدى abinda ake nufi da alhuda ma tahsulu bihi alhidayatu min ad-dalalati wash-shubhi shine abinda ake da shi ake samun shari'a daga fata da dukkan wata shubuha ko wani abin da ya shiga sarƙaƙiya wama bihil hidayatu ila suluki turuqin nafi'a da kuma abinda da shi ake samun seti zuwa gaban hanyoyi wanda suke masu amfani to babu inda zaka samu wannan garaɓasa da wannan setin sai cikin alkur'ani mai girma da ilimin da bai fita daga tsarin alkur'ani ba wa hudan da ya ce hudan sai ce wa hadafa al-ma'mula sai ya goge al-ma'mul ya ambaci amil al-qur'ani hudan ne to hudan kaga kenan shari'a ana samun shari'a daga kaza ko a samu shari'a akan kaza sai ba ambaci ma'mul din ba falam yaqul hudan lil maslahati al-fulaniyya wala lil shay'il fulani bai ce shari'a ce dan samun maslaha kaza ko dan samun abu kaza ba me yasa ya goge mahzuf ainihin ma'amul din li iradatul umumi dan yayi nufin gamewa dan ka ambaci ɗaya ka dauka banda dan uwan shi sai aka yi shiru dan ka gane duka sauran sun shiga ce wato duk wani abu da yake zai iya daukan ma'anar shari'a zai iya daukan ma'anar amfani zai iya daukan ma'anar alkhairi zai iya daukan ma'anar nasara to alqur'ani yana shiryatarwa zuwa gare shi kun gane wannan ai sai yake cewa wa annahu hudan li jami'i masalihid darain kuma dan ka gane qur'ani shari'a ne wato zai kai ka zuwa ga dukkan masalih na duniya da na lahira abinda zai getta rayuwarka zai amfane ka a duniyance ko a lahirance alqur'ani bai yi irfalin shi ba bai mance da shi ba sai da ya bayani shi fa huwa murshidun lil ibadi fil masail al usuliyyah wal far'iyyah alkur'ani shi ke shiryatar da bayi zuwa ga kaiwa ga fahimtar usul wato masail na usul na aqida da asuluddin da kuma alfuru'iyya mas'aloli wanda suka kasance na furu'a kan bangaren hukunce-hukunce da mu'amala lil haqqi wa mubayyinun lil haqqi min al kuma ya kasance mai bayyana gaskiya ne daga ƙarya wasu sahihi min ad-da'if mai bayyana lafiyayye daga mai rauni wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuqan nafi'ati lahum kuma qur'ani na bayyana ma bayi yanda za su bi hanyoyi masu amfanar su fi dunyahum wa ukhrahum wa qala fi mawdi'in akhar hudan lin-nasi kaga a wani gurin yace alkur'ani hudan linnasi ne shiriya ne ga mutane wanda zamu yana nan can gaba cikin suratul baqara zamu zo gare shi insha Allah to a shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kaga anan yace hudan lil muttaqin a can kuma sai yace hudan linnas fa ammama kaga nan ya gami kowa da kowa yana shiryatar da mu'minai zuwa ga bin tafarkin gaskiya a cikin addinin gaskiya sannan duk wanda ma duk wani wanda ba musulmi ba inda zai mai sauraro na fahimta da hankali zai gane cewa ga inda gaskiya take kinan yana ƙara seta na cikin shi sannan yana ɗaura wanda bai gane shi ba akan tafarki inda zai saurare shi wa fi hadha al-mawdi'i wa ghayrihi hudan lil muttaqin amma a wannan gurin da wani shi sai ya ce huda shari'a ce ga masu takawa li'annahu fi nafsihi hudan li jami'in nasi domin shi qur'ani a karan kanshi shari'a ne ga dukkan mutane fal ashqiya lam yarfa'u bihi ra'sa amma tababbu basu daga kai sun sun kalle shi ma'ana basu basu kula da shi ba walam yakbalu hudallahi basu karbi shari'ar Allah ba faƙamata alaihim bihil hujjatu sai hujja ta tsayo a kansu wato ainihin dangane da alƙur'ani mai girma walam yantafi'u bihi ba su amfana da alƙur'ani ba li shiqa'ihim saboda taɓewarsu irin su ne za su ce rabbana ghalabata alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin su ce bangaren su na rashin rabo shi ya rinjaye a kansu domin ba rashin rabo ba dai ka san alƙur'ani ba littafin da za a yi watsi da shi ba ne alkur'ani ba littafin da za a ƙi yin imani da shi ba ne alkur'ani ba littafin da za a yi kunnen uwar shegu da shi ba ne duk wanda kaga ya yi watsi da alkur'ani to kawai taɓewa ce ta riske shi sai dai in allah ya riske shi da rahama shi ya ce wa ammal muttaquna alladhina ataw bisababil akbari li husulil hidayati amma masu takawa wanda su dama sun zo da mafi girman sababin da ke jawo samun shiriya wa huwa takwa shine takawa da takawa ake samun shiriya in har zaka dinga kiyaye dokar Allah zaka dinga bin umarnin Allah to da izinin Allah zaka hau saman shiriyar Allah shi yasa ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka dage suka yi dagiya suna kokarin bin tafarkin mu Allah ya ce zamu daura su akan hanyar amma wanda ya ainihin yi watsi da abin to shi ma sai Allah ya yi watsi da shi wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna daka inda ka zaba sai Allah ya kara ma fatahi a cikin sa Allah ka shirya da mu sai ya ce wa huwa taqwa allati haqiqatuha wanda a haqiqanin ma'anar at-taqwa ittikhadhu ma yaqi sukhtallahi wa 'adabihi shine mutum yayi ruko da abin da zai kare shi daga fushin Allah da azabar shi ta yaya bimtithali awamirihi wajtinabin bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi ta hanyar aiwatar da umarnin Allah da nisan tarhani hana hanan da ubangiji ta'ala yayi idan kana so ka samu shiriya ka zama mai takawa to inda Allah ya ce ayi to kar a neme ka a rasa a gurin inda Allah ya ce a bari kar ka sace kar ka sake a tsince ka a wannan gurin wannan ita ce asalin ma'anar takawa da ma'anar tagamammiya duk da malamai sun ba ta fassarori mabambanta wanda duka dai tana komowa zuwa ga wannan ma'anar na daga cikin fassarar da aka yi mata fassarar sayyiduna ali cewa alkhawfu min aljalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yawmir rahil da aka tambaye shi akan at-taqwa ya faɗi abu hudun nan amma duka wa'annan abubuwan guda hudu zaka ga imtithalul awamiri ne wajtinabun nawahi kuma ana yin hakan ne saboda mai ragaban wa rahaba kwaɗayin lada daga gurin Allah da tsoron azabar Allah bayan da sufaye suke cewa baka ji mutu ya ce shi ba wai don lada yake sallah ba ba don lada yake ibada ba ana samun masu faɗin haka ce shi yana yi ne don san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to shi kuma annabi dan wa yake sallah dan wa yake ibada ibada ana yin ta dan Allah ne ana ikhlasin ibada ne zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ai ikhlasun mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abinda annabi baya so ka hada shi da wani gurin biyayya kai ya zama ka a gurinka da zancen shi da zancen wani shehi duk ɗaya ne kawai da su sufayen suke yi har ma su fifita zancen wasu malamai nasu akan na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wai dan san annabi yake yin ibada ba dan Allah ba kaga wannan shine tahafuti da cin warwata me yake tubka da warwara mafi muni da aka taba samu a duniya saboda haka malam yake cewa wato shi alkur'ani mai girma yana shiryatar da masu takawa wadda ita kuma takawa ya ce shi ne bin umarni da nisantar hani fahtadu bihi sai suka shiryatu a wato ainihin da wannan ƙur'anin wanta fi'u ghayatal intifa kuma suka amfana mafi ƙololuwar amfanuwa da wannan littafi na alkur'ani mai girma qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tattaqullaha in har kuka kuka kiyayi dokar Allah ya ja'al lakum furqana Allah zai ba ku abin da zai dinga rarrabe muku tsakanin gaskiya da ƙarya malamai da dama suka ce ilimi ake nufi in ka kiyayi dokokin Allah Allah zai baka ilimin da zaka iya gane wannan gaskiya ne wannan bata da wannan ba karamin alkhairi bane akwai wanda shi a rubda ciki yake tafiya a cikin addinin shi har ma ka ji wani yana cewa ai duk lalibe ake cikin to kaga wannan ba karamin rudadde bane kidiman ne aka ce ka nemo rudadde ka samu wannan kayi babban kamu ina fata an gane wannan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da mu min adh-dhulumati ila an-nur inja Allah subhanahu wa ta'ala li yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur alqur'ani gaskiya ce tsantsa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce tsantsa musulunci gaskiya ne tsantsa haske ne bayyananne a haske ne bayyananne saboda haka ne suka samu amfana da shi falmuttaquna humul muntafi'una bil ayatil qur'aniyya daka masu takawa sune suke amfana da ayoyin alqur'ani wal ayatil kauniyya da kuma ayoyi na kauniyya ayoyin ganin ido domin su ma akwai wa'azi a cikin su yanda Allah ta'ala ke gudanar da juyawar rana da wata da ainihin yanda yake jujjuya dare da yini da ainihin yanayiyyuka da suke canzawa daga sanyi zuwa zafi zuwa rani damuna duka wannan akwai abin lura ga masu imani akwai abin da zai kara maka izina wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin dukkan komi akwai alamar da ke tabbatar maka da cewa Allah shi kadai yake balaraban kauye wani wanda bai taba zuwa makaranta ba amma yana kan fiturar shi aka ce mishi bima arafta rabbaka ayyuhal a'rabi da me ka san da ubangijin ya aka yi ka san akwai Allah sai ya ce aikin banza ya ce ai da kaga sawu akwai wanda ya wuce da kaga sawu akwai wanda ya wuce aka ce me kake nufi ya ce da kaga saman nan akwai wanda ya yi ta ni din nan akwai wanda ya yi ni kai din nan akwai wanda ya yi ka kuma ba ni na yi su ba ba kai ka yi su ba ba iyayenmu suka yi to wa ya yi dole Allah da haka duk abin da ka gani yana ƙara tabbatar maka da mulki da iko da ƙudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala daga shi mai imani duk a ko turawa da suke ƙirƙiro abubuwa na harkan technology na zamani ƙara mana imani yake da allah domin mun san allah ne ya ba su wannan dubara allah ne ya ba su wannan hikimar wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da abin duk da kuke yi allah ne ya halicce ku to idan ma bature ya yi wani abu don amince da Allah shi mai imani hakan ma yana ƙara mushi kusanci zuwa ga Allah wa ma za da hum illa imanan wa taslima imani kawai zai ƙara ma da miƙa wuya zuwa ga Allah ka ce kai Allah Allah da ka kaka dinga gafala da wannan ka ga wata mota ta bakin su kafuran mota ta wuce sai ka ji an ce ka shege nasara a abin ka kalla sai ka ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina domin Allah ta'ala shi ne ya kawo wannan fikira shi ya kawo wannan basira shi ya halicci wanda ya yi mota ina fata an gane wannan saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya alkur'ani mai shirya wato mai shiryatar da mu'minai malam yace wa li anna alhidayata naw'ani saboda ita shirya kala biyu ce hidayatul bayani wa hidayatul tawfiq akwai shirya ta bayani wanda wannan Allah ya arama wa bayinsa shi mawa mutane bayani su gamsu akwai wanda za ga yana da hikimar zance kamar annabawa Allah ya ba su hikima da azanci gurin magana hakan nan mabiyansu a cikin malamai da ainihin wato masu hikima Allah ya ba su iya bayani wanda in aka yi arashi da mai son gaskiya kuma akwai taufiki da na ubangiji sai ga da sun yi bayanin an gamsu sannan kuma akwai hidaya wadda ta kasance ta taufik ta datarwa wadda ita kuma wannan babu mai ita sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake da iko akan datar da mutum shi kadai yake da iko akan canza yanayin mutum daga bata zuwa ga shari'a daga kafirci zuwa ga musulunci daga duhu zuwa ga haske babu wani wanda ya isa ya tsamo wani daga cikin azaba ya kai shi zuwa ga rahma sai Allah subhanahu wata'ala sai in Allah ya ba mutum dama to ita kuma wannan hidaya ce ta bayani kawai wasila ce shi Allah ya so ya karrama wannan bawan ya zama sanadiyar shiryatuwar wani shi yasa a hadisin sayyiduna Ali radiyallahu an lokacin da aka bude garin Khaibar Nabi sallam ya ce mai la'an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am kaga ya nuna shiryar ta Allah la'an ya hadiyallahu bika kaga ba'u sababiyya Allah ya shiryatar da wani saboda kai kaga shirya kenan ba hannun shi mai wa'azin take ba shiryar ba a hannun annabin take ba sai dai ya zama sababi ne na shiryar to don haka hidaya akwai ta ta bayani akwai ta tawfiq sai yake cewa falmuttaquna hasalat lahumul hidayatan su masu takawa sun samu nau'in shiriya guda biyu din shiriya ta tawfiqi Allah ya datar da su da kuma shiriya ta bayani kamar da suke kiran wasun su zuwa ga wannan shiriya wa ghayruhum lam tahsul lahum hidayatut tawfiq amma wasunsu ba su samu shiriya ta taufiki ba sai ga mutum har yanzu yana fada da musulunci har yanzu yana fada da sunna kai ta mamaki yanda abin ya fito a fili yanda gaskiya take a bayyana amma ya kasa ganewa to baka iya fahimta saboda me wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai sanya mai haske ba bayan da za a iya samu haske sai ke cewa wa hidayatul bayani da kuma shiriya ta bayani sun samu shiriya ta bayani biduni tawfiqin lil amali biha ba tare da datarwa da yin aiki wato ainihin da ita ba laysat wa hidayatul bayan sabuwar magana ce ko kenan nan kamar nukuta ya kamata ya sa wa hidayatul bayani biduni tawfiqin lil amali biha laysat hidayatan haqiqiyatan tammatan shiriya ta bayani ta ainihin wato wa'azi da tunatarwa ko da mutum zai ji ana wa'azi ko da mutum zai ji ana tunatarwa in dai Allah bai datar da shi da yin aiki da wa'azin ba wannan ba hidaya ba shiriya ce ta hakika cikakkiya ba wato kaga su mumine sun samu shiriyar biyu sun ji wa'azi kuma Allah ya datar da su suka tuba sai suka bi wa'azin shi kuma wanda yake fasiki ko mujrimi ko kafiri ko da zai ji wa'azin ita ce hidayatul bayani ko ba zai mai amfani ba sai lokacin da Allah ya datar da shi da yin imani da abin da bin shi to in bai gu ba bai yi imanin ba Allah bai shiryatar da shi ba duk wa'azin da zai ji duk ayoyin da za a karanta mushi walau tuliyat alaihi tauratun Musa da za a sauke mai Qur'ani a hada da attaura da Injila ba zai zama alkhairi a gare shi ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa alqur'ani shiriya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina sai ce wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara amma su azzalimai baya ƙara musu komai sai tabewa amma asali qur'ani rahama ne shiriya ne amma ga mu'minai an fahimci wannan ayi shine suka ce abincin wani guban wani dan su shi alqur'ani ma yana sauka hankalinsa tashi yake munafikai da kafir shi ko mumini idan ya ji ayoyin alkur'ani wa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim shi mumini yana farin ciki da ayar qur'ani shi kuma munafiki da kafiri hankalin shi na tashi yana firgita lokacin da ayoyin suke sauka malam yace thumma wasafa almuttaqina bil aqaid wal a'mal al batina sannan Allah ya siffanta masu takawa da aqidu da ayyuka da suke a zuciya wal a'mal al zahira da kuma ayyuka na bayyane li tadammuni taqwa lidhalika saboda takawa ta kumshi haka mutum ba zai zama muttaqi ba sai ya zama da zuciyar shi da gaban shi duka sun bi dokar Allah subhanahu wataala fa qala sai yace aya ta uku kenan allazina yu'minuna bil ghaibi daga cikin sifa ta mu'minan nan masu takawa sune wanda suke yin imani da gaibu a sun yadda duk abin da Allah ya bada labari na tashin alkiyama na annabawan da suka gabata na zancen mala'iku na zancen wuta ko aljanna da firgicin tashin alkiyama duka sun yi imani da shi sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala tare da cewa ba su taba ganin shi ba sun yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sunnonin shi koda ko ba su yi zamani tare da shi ba wa'annan su ne muminai sai ya ce haƙiƙatul imani huwa tasdiqu tammu bima akhbarat bihi ar-rusul a haƙiƙani imani shine gazgatawa cikakkiya da abinda annabawa suka labarta almutadamminu lilinqiyadil jawarihi wanda ya kumshi mika wuya na gabbai jayiwar gabbai ba kawai yadda kadai ba bayan mutum ya yadda kuma ya bi ya bi tsarin da ainihin aka kira shi zuwa gare shi sai ya ce walaysa sha'anu fil imani bil ashiya'il mushahadati bil hissi ba wai sha'anin imani kawai ya takaito akan yadda da abubuwan da ake ganin su a zahiri ba shine bilhis abinda ake iya samun labarin shi ko a tabbatar da shi ta hanyar alhawas alhawasul khamsa ko dai tabawa ko sunsinawa ko shi ko ainihin ɗanɗanawa da harshe ko jin motsin shi da ainihin kunne ko kuma me ake cewa ganin shi da ido to ba iya wannan ne kadai imani ba kaga yanzu aljanna duk da baka ganinta da idanka baka taba ta da hannunka baka jin kanshin ni'imar da ke cikinta da hancinka baka iya dandana wannan lagwadar da ke cikinta da harshenka baka ainihin wato menene ba mu ambata ba baka jin sautin ainihin wato kayayyakin jin daɗi da tsuntsayen da ke ciki misali to amma duk da haka kayi imani ne shi wanda bai san Allah ba shine iya abu biyar din can kawai ya yarda da su shi yasa aka ce ai ba su da hankali tunda shi ma hankali ba a gane shi ta hanyar wa'annan abubuwan ko ba a ji ba a ganin shi ba a taba shi ba a sinsina ba a dandana shi to daka wanda yace sai da wa'ancan hawas ne ake tabbatar da abu to kaga bai da hankali kenan zancen shi ma asasan ba za a bai kamata ma a ambace shi ba فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر abubuwan da sai da ido ko da hannu ko da kaza za a tabbatar da su ba wani bambanci tsakanin musulmi da kafir ba wani bambanci kamar yanzu a ce wannan ruwa ne dan mutum ya zo ya ce na rantse da Allah wannan ruwa ne a cikin bidu aikin banza shi ma arne zai iya faɗin haka ko to ka yadda da abin da ba a gani ba to anan ne imanin zai tabbata ka yadda da Allah ka yadda da sirati ka yadda da mizani ka yadda da shafa'a ka yadda da wuta ka yadda da aljanna cewa akwai su gaskiya ne anan ne zaka bambanta tsakaninka da kafiri an gane wannan aiki sai ce inna mash'anu fil imani bil ghaibi alladhi lam narahu wa lam nushahidu lamarin na wato lamarin na hakika na imani yana cikin yin imani da gaibun da bamu gan shi ba kuma ba mu ainihin wato halarce shi ba wa inna ma nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam muna kawai yin imani da shi ne saboda Allah da manzo sun ba da labarin shi fa hadha al-imanu alladhi mayyaza bihi al-muslim yumayyizu bihi al-muslima min al-kafir yumayyizu yumayyazu bihi al-muslimu min al-kafir wannan shine imanin da za a bambance tsakanin musulmi da kafiri da shi لأنه تصديق بمجرد لا تصديق مجرد لله ورسله غزغتاوا ce tsantsa ga Allah da manzanninsa falmu'minu yu'minu bi kulli ma akhbara Allah bi mu'mini yana yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya bada labari ne au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sawa'un shahadahu aw lam yushahiduhu wa sawa'un fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilayhi aqluhu wa fahimahu wa fahimu ko da ya fahimta ya gane shi ko bai fahimta ba hankalin shi bai riska ba in dai Allah da manzo suka faɗa kawai sai ya ce amanna bihi kullum min indi rabbina haka mumini yake yasa taran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana wani mutum na cikin tafiya da saniyar shi sai ya hau samanta ko ya daura mata kaya kawai da aka yi gaba sai ta tsaya sai ta ce mali hadha khuliqtu ni ba dan haka aka halice ni ba sai sabai suka yi mamaki suka ce subhanallah baqaratun takallamat saniya ta yi magana sai annabi ya ce amantu bi zalika wa amana bi zalika abubakar wa umar ya ce na yarda tun da Allah ne ya bashi labari ce kuma abubakar da umar ma sun yarda da haka riwaya ya ce ba sa gurin ma ba sa gurin amma annabi sau da ya yarda da cikin imaninsu ya ce kawai sun yarda da haka kaga wannan shine imani ko da hankalinka bai tantance abin ba inda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai kai imani da shi shi yasa al-Imam Shafi'i yake cewa rahimahullah amantu billahi wa bima jaa 'anillahi ala muradillahi amantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana imani da Allah da duk abin da ya tabbata daga Allah akan yanda Allah yayi nufin yayi nufin abu ba da ra'ayin wani ba sannan imani da manzo sallallahu alaihi wasallam da duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanda annabi yake son abin a yanda yake nufi abin da yake kuduri a cikin abin a haka ne imani to wannan sune mu'minai na hakika bi khilafi zanadiqatil mukaththibin bil umuril ghaibiyya sabanin zindikai an ce zindiq kalma ce ta farisanci amma an maida ta balarabiya wato wanda ya kasance bakin arne ne amma da rigar musulunci akuya da fatar kura a fuskar Musa a ciki Fir'auna gashi nan dai shi yana nuna shi musulmi ne amma asali ma ya dauko dakon fata musulunci ne da ainihin dakile shi wannan shine zindiki akwai su an yi su zanadika waɗanda suka kasance ba larabawa bane suka shigo da aka ci su da yaki a Farisa da Rum suka bayan da zasu kuma su dawo da wannan darajar da waye nasu ya suka ce bari a fasa kowa ya rasa suka shigo cikin rigar musuluncin su kirkiro hadisan ƙarya su zo su zuga jahilan musulmai su dinga mashuwagabanni bore da tawaye da zanga-zanga da kaza har atta kai aka dinga gano su ana ainihin wato kone su kamar su almaslub wanda aka tsire shi zamanin wato khilafa ta banul abbas lokacin da ya kirkiro sama da hadisi dubu na ƙarya kuma jahilan musulmai suna ta aiki da su kasan shi jahili daga an ce kala rasulullah ce sallallahu alaihi wasallam baya natsuwa ya fahimci me aka ce amma akwai maganar da daga jinta ka san bayiwa a ce annabi ne ya faɗe ta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to su waɗannan suna ƙaryata al'amura na gaibu shi yasa a da ko aljani ba su yarda da shi ba sai da aljanin suka dinga daka su tukun suka ce ai to anya buri yayi kama da mutum li'anna uqulahum al-qasirah al-muqassira saboda zukatansu wanda hankulansu wanda suke wato ainihin takaitattu kasassu lam tahtadi ilaiha basu fahimci ko basu kai zuwa ga fahimtar haka ba fakadzabu bima lam yuhitu bi ilmi sai suka suka ƙaryata abinda ilimin su bai kai gare shi bincike da yawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da za ga turawa suna ta bugun gaba da shi da ƙaryatawa suke yi mas'aloli da yawa suna ganin baya yiwa baya yiwa a ce yaro kawai har tsawon shekara biyu yana shan nonon mahaifiyar shi kaga da ai ba su yadda ba amma dole uwan naki dole suka dawo suka yadda da haka da cewa kuda yakan fada cikin abun sha da gefen da ke da cuta a jikin shi kuma ɗayan gefen amfani gare shi shi ma sai daga baya suka yadda da cewa idan kare lallage a cikin masaki a wanke su bakwai har da ƙasa sai daga baya suka zo suka yi ta wasu sharhi suna akwai wasu tsutsotsi da wasu cututtuka wanda ba abin ba sabulu ko wata soda da za ta iya fitar da wannan cutar sai ƙasa domin tuntuni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaryatawa ma suka amma da rashin kunya maimakon su yi ash-shu'uru bil bil ajaz tabbatar da cewa sun kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya binciko musu babu na'ura ko daya babu wasu kayayyakin magana su da na zuko abu da iya amma da hakan ya faɗa tun da shi wahayi ne mai zafi daga sama ake kawo mishi da dumudumin shi ba ruwan shi da wata na'urar da za ta zuko cuta ta hango ko wani laborator da za a je a bincika amma da suka yi ta musu to ire-iren wannan suna da yawa ai wasu sanadiyan ma musulunta suke ne to saboda haka wa'innan wanda suka kasance zindiƙai ne wasu da rigan musulunci suna ƙaryata abinda iliminsu bai karaɗe shi ba fa fasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum hankulansu suka lalace wato ainihin hankulansu suka burkice da al ahlam da al uqul din ma'ana su da wa zakat uqulul mu'minina amma zukatan mu'minai sai suka habaka al musaddiqina masu gazgata Allah al muhtadina bi hudallah masu samun shari'a da shari'ar Allah ta'ala ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة والمستقبلة yana shiga cikin imani da gaibu yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya bada labari na gaibu wanda ya gabata labarin annabawa da ainihin al'ummun da suka gabata da kuma abubuwan da za su zo nan gaba na alamomin tashin alkiyama da kuma abin da zai faru na ahwalu yawmil qiyamah wa ahwalul akhirati wa ahwalul akhirati da kuma yadda da halayen da mutane za su tsanci kansu ranar gobe alkiyama akwai su'ada akwai ashqiya akwai ashabul maimana akwai ashabul mash'ama akwai as-sabiqun as-sabiqun duka wannan alqur'ani ya bada labari wa haqa'iq wa awsafillahi da kuma yadda da haƙiƙanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wa kayfiyatuha da kuma yanda sifofin suke ka yadda da su yanda suke amma baka san haƙiƙanin yanda kaifiyar su yake ba ka yadda da haƙiƙanin sifofin Allah cewa Allah yana ji yana gani yana da ainihin kafa yana da hannuwa alqur'ani ya tabbatar musamman kafa sunna ta ainihin wato tabbatar alqur'ani ma ya ce ma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi ainihin wa hum salimun ko amma fala yastati'un to kaga wannan hadisi ya fassara shi to kaga yadda da hakan zaka yadda da shi ne cewa yana da wannan sifofin kamar yanda ya faɗa amma haƙiƙanin yanda sifofin suke baka sani ba wato kaifiyar kenan kaifiyar yanda ya daidaita sama al'arshi baka san yanda ya daidaita ba saboda baka gani ba kuma wanda ya gani bai baka labari ba wanne ya je ya gano ya baka labari a dan adam ka san yadda yake zama saman kujera ka san yadda yake zama saman abun hawa ce li tastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi to shi ko ya ce istawa ala al'arshi sai ka ce eh istawa ya daidaita da ma'anar uluwi da ainihin istiqrari ya daidaita sama al'arshi amma ya ya ya daidaita sai ka ce ba mu sani ba tunda bai ga dama ya sanar da mu hakan ba ina fata an gane wannan to shi ma wannan yana shiga cikin imani da gaibi wa ma akhbarat bihi ar-rusulu min zalika da abinda manzanni suka bada labari na waɗannan sifofin na ubangiji subhanahu wataala fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha sai su imani da sifofin Allah da cewa akwai su wa yatayaqqanuna ha su samu yaqini akan su wa illam yafhamu kayfiyatiha kayfiyataha koda ba su san yanda sifofin suka ainihin wato suke ba ثم قال ويقيمون الصلاة كما سكي تsayi da sallah lam yaqul yaf'aluna as-salata aw ya'tuna bis-salah yace suna sallah ko suna zuwa yin sallah ba wai sallar kawai a zo a yi ta a watse ba inda yace mun je mun aika ta ya mai doma kayanka in baka yi wasa ba li'annahu la yakfi fiha mujarradu al-ityan bi suratiha adh-dhahira baya wadatarwa a sallah kawai kace tunda kayi ruku'i kayi sujudi ai shine surarta a zahiri a zahiri ko ba shi ne kaɗai abin da ake nema ba sai ce fa iqamatu salati iqamatu ha zahiran bi itimami arkani hawa wajibati hawa shuruɗiya akwai tsaidawar ta zahiri ta hanyar cika rukunnanta da ainihin wajibanta da sharuɗanta wa iqamatu ha batinan to akwai wata tsaidawa da ake masalla a boye bi iqamati ruhiha ta hanyar tsaida ruhin sallah wa huwa hudurul qalbi fiha shine halarto zuciya a cikinta sanda kake sallar ya zama kai da kanka kana cikin masallacin kuma zuciyarka da tunaninka suna tare da kai akwai wanda zaga yana sallah zuciyar shi ta wuce China wani ta wuce Dubai wani zuciyar shi ta yi hanyar Kano wani Yamai kawai dai shi din ne a masallaci an gane ko kai fa an taba ce mun a garin nan an taba yin raka'a biyu a zahar ne ko la'asar aka sallame dukkan masallacin ba wanda ya tuna sai daga sai daga baya kaga ba za ka ce wa'innan mutane sallolinsu ba su yi ba wanda suke yi a haka amma dai tabbas akwai ɗari ƙasan ƙadagu ake cewa ko akwai ƙadagu wato akwai laujeje cikin naɗi ɓarai kuwa sai yake cewa wata dabburu ma ya kulu wa ya fa'aluhu min ha dubbu sala ko ruhu sala na daga ciki ta dabburin abin da mutum yake faɗa ko yake aikatawa a sallah yanzu fa da dama wanda kaga ba sa son yin limanci ba wai tawazu'u ba ne ku ya san banna za a yi in ya shiga limancin nan in ba a tare shi ba sai ya bakwai sau da ya san sallar kawai yi yake wani ma ya faɗa ce shi yasa jam'i baya wuce shi wato ba don ya samu falalar jam'i ba sau da ya san in shi kaɗai zai yi sallar akwai matsala akwai ƙura mutane duniya ta aure su mala Allah ya kyauta fa hadhihi salatu hiya allati qala Allah fiha sallar da aka yi ta cikin natsuwa da sanin me kake yi da halarto da zuciyarka wadda kamance komi kawai sai sallan nan alari ya ce idza ataita ila salati fa farrig qalbaka min ad-dunya wa ma fiha in ka zo sallah ka zazzage zuciyarka daga duniya da duk abin da ke cikin ta kawai sallah akwai wanda aka mai harbi yafi uku yana sallah bai sani ba akwai wanda yana sallah ginin da ke kusa da shi ya rushe can bai san ya rushe da ya zo sallama sallame ce to kaga bayan Allah kenan in suna ganawa da Allah mancewa suke da ɗan adam mancewa suke da ɗan adam kwata-kwata sahibul khala'iqa bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani imam ahmad kafar shi aka yanke he da aka gama yanke ta bai sani ba saboda yana tilawar alqur'ani mai girma kaga mu yanzu malam kana sallah buzuzu wannan in yayo kanka kaga kana nema ka cire ta ba kuma ta yana sallah yana tawaye jawaye jawaye gilmincin naka ya gani kar ya dawo ya cije shi to wannan sallar da aka kula da ita irin wannan kulawa ita ce Allah ke cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita ce sallar da ke hana alfasha take hana munkari amma kana sallah irin wannan afujaja yanzu garin ga duk masallacin da ake sallah da wuri sai ya fi cika daga daga nesa ake bugo motuna da motoci yan kasuwa da a zo a sallamu gayu ala haddi ma yaquluna ko haka suke cewa a sallamu gayu so da ya san sai akwai ma masallacin rumbu shiga da alwalarka da mutum ya je bai da alwala ya ga ana ikama sai ya gaba don ya san ba rabin shi ba in ya tsaya ka kama ruwa ka yi alwala kuma ka samu tahiyar karshewa ne kai ta fi ƙarfinka ta wuce ka to da ka mutane yanzu kawai ƙwaya-ƙwaya ake sallar kamar an mata rukunsa kenan kashi to shi sa ga an kasa daina cin haram an kasa yin ƙarya an kasa daina ƙarya an kasa barin saban Allah da dukkan nau'o'in shi saboda sallar ba da gaske ake yin ta ba masu yi da gasken illa man rahimallah ja'alana Allahu minhu wa hiya allati yatarattabu 'alayha ath-thawab irin wannan sallar ce lada ke biyo bayan ta in an yi fala thawaba lil 'abdi min salatihi bawa bai da sakamako a sallar shi illa ma aqala minha sai dai abinda ya hankalta daga cikin ta abin da ya san me yake fada a cikin shi yasa wani hadisin annabi ya ce mutum wani zai kare sallah a nan nade shi a jibga mai ita a fuskar shi sallar ta ce dayya'aka Allah kama dayya'tani Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni wa yadkhulu fi salati fara'iduha wa nawafiluha kuma sallah da na farilla da na nafila duka haka ake so a yi ta akwai wanda shi ya doka ta farilla ce ake natsuwa wani ma farin nafilar shi kamar baya karatu a ciki ba dama ka dai tuhume shi amma dai akwai alamu masu yawa masu yin shafa'i da witirin nan wani lokaci ko masu rawatib na masallaci wani kai ka tabbatar bai karanta fatiha ba bai karanta wannan fatihar ba sun maƙala wa mimma razaqnahum yunfiquna bayan sun kula da haƙƙin Allah kuma sun sauke haƙƙin bayi suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su da shi yadkhulu fihi an-nafaqatu al-wajibatu kaz-zakati wan-nafaqatu 'ala az-zawjati wal-aqaribi yana shiga ciki wato a ciyarwa na wajibi kamar zakka da ainihin ci da mata mata na aure da iyali wal aqarib da yan uwa na kusa domin a mazhaba ta al-Imam Ahmad idan kana da yan uwa wanda suke talakawa kai kana da wadata dole ka ci da su dole ne ka ainihin wato ci da su inda ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina to su ma a ci da su wal mamalik da abubuwan da damar ka ta mallaka na bayi wa nahwi zalika da makamancin haka wan nafaqatul mustahabbatu bi jami'i turuqil khair hakan nan ciyarwa na mustahabbi da dukkan nau'o'i na alkhairi ci da marayu ci da miskinai ci da taimakon addini duka yana ciki walam yadhkuril munfaqa alaihi bi ambaci wanda ake ciyarwan ba anan kaga cewa yi ma suna ciyarwa da dukiyar su bai ce suna ci da kaza da kaza da kaza ba li kathrati asbabi domin sabubban da suke sa a taimaki mutum suna da yawa wata nau'i ahlihi da kuma yawan wa'inda ake cidawa ko ake ba su dukiyoyi din wali annan nafaqata min haythu hiya qurbatun qurbatun ila Allah saboda kasancewar ita ciyarwa ta ta kasance neman kusanci ne zuwa ga Allah wa atabi min yazo da harafin min da yace wa mimma razaqnahu addallatu ala at-tab'id ko addallati ala at-tab'id wanda take nuni akan bangarantarwa domin min akwai tab'idiyya wa mimma razaqna tunda ba duka dukiyar ne zai bayar ba wani bangare ne li yunabbihahum annahu lam yurid minhum illa juz'an yasiran min amwali Allah ya fadakar da su cewa ba wani abu yake nufi yake nema daga gare su ba face wani dan bangare kadan a cikin dukiyarsu kuma ba shi zaka ba in ka bayar kanka zaka mawa yanzu ko zakka ɗaya cikin 40 ne zaka bayar kuma sai shekara in shekara ta zagayo sai ka lissafa ka fidda wato ainihin 1 over 40 ɗaya cikin 40 din dukiyarka sai ka karaba wa miskinai da talakawa kaga ba Allah ka ba ba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kawai dai dokar shi kabi ka ba bayin Allah kuma hakan zai ƙara haɓaka dukiyarka kaga ba asara tunda ya ce tutahhiruhum wa tuzakkihim biha daga nan aka samu az-zaka shine az-ziyadatu wan numu karuwa da habaka dukiya karuwa za ta amma na qasamalun min sadaqa nabi yace dukiya bata taba tauyewa saboda sadaka ba sannan zaka samu soyayyar bayin Allah shi ta ma da addu'ar bayin Allah wanda yake fama da kilo kilo din shinkafa baya bin wasu layuka saboda masu tabul da masu shago duk sun tambayo shi ranar da ka ba shi jika 200 zakka ko 500 ko miliyan guda ai na ga sai yayi kiyamul laili na musamman dan ya saka a sujada karshe ko na fata an gane ga soyayyar da zaka samu ta bayin Allah da addu'a ta alkhairi wanda ko mutuwa kai da wannan shaidar za a yi amfani antum shuhada'ullahi fil ard ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan amfanin da yawa amma sai dai sharrin shaidan ga mutum baya son ya sauke wannan haƙƙin kuma ko ba komai dai ka sauke nauyi ka sauke wajibin da yake kanka zaka samu kusanci da soyayyar Allah wa ma taqarraba ilayya abdi abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ghayra darrin lahum wanda abinda zasu bayar ba zai iya cutar da su ba wala muthaqqalin kuma ba a daura musu abu mai nauyi ba bal yantafi'una hum bi infaqihi ciyarwar da suke su da kansu sai sun amfana da ita wa yantafi'u bihi ikhwanuhum yan uwansu musulmai su amfana wa fi qawlihi razaqnahum da yace mimma razaqnahum yunfiquna isharatun ila anna hadhihi al-amwal ishara ce da ke nuna waɗannan dukiyoyin allati baina aydikum wanda suke hannunku laysat hasilatan bi quwwatikum wa mulkikum ba sun samu saboda ƙarfinku da mulkinku ba iyawarka ne ko wayanka ko dubararka ko tsoronka ake ji aka baka ba wa inna ma hiya rizqullahi alladhi khawwalakum arziki ne na Allah da ya baku wakilci a cikin sa wa an'ama bihi alaikum yayi muku ni'ima da shi fa kama an'ama alaikum wa faddalakum ala kathirin min ibadi to kamar yanda Allah yayi muku ni'ima ya fifita ku akan da yawa daga cikin bayinsa fashkuruhu ku gode mushi bi ikhraji ba'd ma an'ama bihi alaikum ta hanyar fitar da sashin abin da yayi muku na ni'ima wara wa wasu ikhwanukumul mu'damina kuma ku taimaka mawa ɗan uwanku wanda ba su da shi al-mu'dam shine talaka wa kathiran ma yajma'u ta'ala baina salati waz zakati fil qur'ani so da yawa zaga Allah yana hada tsakanin as-sala da az-zaka wa aqimus sala wa atuz zaka cikin al-qur'ani لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود ومن صلى تاقم شيء سرككي نيا غاينهم وندا أكي بوتا موا سبحانه وتعالى والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده إتكو زكاة صدقة سنقن شيء كوتة مباين الله فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق alamar rabauta da arzikin bawa shine kokarin shi gurin tsarkake ibada ga Allah kar ya sa shirka kar ya sa bid'a a cikin bautar Allah sannan da kokarin wato ainihin amfanar da bayin Allah inda annabi ya ce an tambaye shi kan cikin ayyukan musulunci wanne yafi falala sai ce afdalul islam sururun tudkhiluhu ala mu'min ka shigar da farin ciki a zuciyar mu'mina yana cikin aikin da yafi kowanne girma a gurin Allah kama anna unwana shaqawati al-abd kamar yanda alamar tabewar bawa adamu hadaini al-amrayn minhu rashin wadannan al'amuran guda biyu ya zama baya kiyayewa gurin bautar Allah kuma baya kokarin amfanar bayin Allah to wannan alama ne ta tababbe ne wannan bawa fala ikhlasa wala ihsana babu tsarkake niyya cikin ibada bayi dan Allah sannan kuma babu kyautata ma bayin Allah daga wannan fala saddaqa wala sallati kuma qala aya ta hudu walladina yu'minuna bima unzila ilayka sune wanda suke imani da abinda aka saukar maka malai cewa huwal qur'an was sunna abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da sunna ne shi yasa a wani gurin zaka ji ya ce alkitaba wal hikma ya ba annabi littafi da hikima al-imam malik ya ce duk inda kaga alkitab alqur'ani ne duk inda kaga alhikma sunna ake nufi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace inni qad utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani da irin sa a tattare da shi shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan raddi ne ga irin su masussuka yana nan wani arni wani zindiki yana kira zuwa ga ba a imani da hadisi sai dai alqur'ani shi kadai jahili bai san alqur'ani ba alqur'ani shi yace ka bi sunna an samu masu wannan fikirar tun a zamanin sahabbai wata ta zo gurin sayyiduna ibnu mas'udin ta ji yana hani game da ƙarin gashi sai ta ce ita ta karanta alqur'ani kaji rashin kunya ayo a gaban ibnu mas'ud take ce shi fa annabi cewa in kana so ka koyi qur'ani da dumudumin shi ka koya gurin ibnu mas'ud take ce ma ibnu mas'udin ta sauke qur'ani min ghilafin ila ghilaf tun daga suratul fatiha har suratul nas bata gaba inda aka ce kar ayi karin gashi yace baki karanta qur'ani ba ƙarya kike ta ce ta kai ce baki san qur'ani ba ta ce ku a mata bayani sai ya jawo mata ayoyi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين كذا إنما أداة حسر وقصر إن دي مؤمنين تو da an ce annabi ya ce in dai ya tabbata annabi ya ce imani yake baka imaninka da Qur'ani bai cika sai ka hada da wannan sai ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'ana alwasilata wal mustawsila ya tsine mawa wadda take karin gashi da wadda ake kara mawa to daka ba a raba tsakanin alqur'ani da sunna sai ga wanda ya kasance tababbe Nabi sallallahu ya ce la yaftariqani hatta yarida alayya alhawda ba za su taba rabuwa ba har lokacin da za mu hadu da su a tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam rana alkiyama kaga wanda yace zai raba tsakanin su shine zai rabu daga musuluncin amma alqur'ani da sunna ba za su rabu ina fata an gane wannan قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ألا يا سوكا مكة القرآن دا سنة فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل به ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله muminai suna yin imani da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba sa rabewa su dau wani su bar wani ko dai ta hanyar karyatawa ko karkatarwa wanda zai ki karbar wani saboda bai yarda da shi wani kuma sai ya karkatar da shi kamar yadda yan bid'a suke yi ala ghairi muradillahi wa rasuli yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu maulidi ake ne daga ya karkatar da shi daga muradullahi wa rasul babu littafin tafsiri ko daya da yazo da haka kawai kirace daga gumari sai sai tsohon bauchi su suka zo da wannan wannan fasara daga gumari sai tsohon ko sufayen da suka yi rubuce rubuce akwai bakaken sufaye da sun rubuta tafsiri sun ji kunya su yi wannan ƙarya ma wannan tsohon Allah ya shirye shi haka ya sharo ta ya ce maulidi ake nufi ina fata an gane to kaga wannan bai ƙaryata ƙur'anin ba amma ya karkatar da shi ya karkatar da shi daga zahirin abin da Allah ta'ala yake ainihin wato nufi da shi kama ya fa'alu zalika man ya fa'aluhu min al-mubtadi'a tashi na kamar yanda yan bid'a suke yi daga cikin masu yin haka alladina yu'awwiluna an-nusus ad-dallata ala khilafi qawlihim wanda suke lankwasa su karkatar da nusus wanda suke nuni akan sabanin magana su bima hasiluhu adamu at-tasdiq bi ma'naha wanda a dunkule zaka iya cewa ba su yadda da ma'anar da ke cikin ayar bane shi yasa suka kirkiro nasu shi kuwa addini bi muke yi ba kirkira ba wa in saddaqu bi lafdhiha ko da dai sun yarda da lafazin kawai amma ba su imani da ma'anar ba falam yu'minu biha imanan haqiqiyyan ba wannan ba su imani da shi imani na haqiqa ba ai shine tuhumar da Allah ya yi ma yahudawa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya dan ka zo kana ta tilawa qur'ani in baka yi imani da shi ba ba zai ma amfani ba kamar talil himari yahmilu asfara wa qawluhu wa ma unzila min qablika suna imani da abin da aka saukar kafin ka yashmalu al-iman bi jami'i al-kutubi as-sabiqa wa yatadammanu al-iman bil kutubi wa yatadammanu al-iman bil kutubi al-iman bir rusul wa bima ishtamalat alayhi khususan at-taurat wal injil wal zabur ya kumshi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar wanda suka gabata kuma ya shiga cikin yin imani da littattafai yin imani da manzannin da aka saukan musu littattafan musamman littafin attaura da injila da zabura da aka ambace su cikin alkur'ani mai girma wa hadhihi khasiyatul mu'mini mu'minina yu'minuna bil kutubi samawiyyati kulliha wannan abu ne da yake banci mu'minai kadai sun yi imani da dukkan littattafan da aka saukar daga sama amma masu yin al'adiyanu samawiya bi za'amihim kamar yahudu da nasara sai ga akwai littafin da suka yadda da shi akwai da ba su yadda da shi musulmi ne kadai duk littafin da Allah ya saukar da wanda ya sani da wanda bai sani ba yayi imani da shi duk manzon da Allah ya aiko da wanda ya ji labarin shi da wanda bai ji labarin shi yayi imani da shi wannan mumini kadai ke da wani wa bi jami'ir rusuli suna imani da dukkan manzanni fala yufarriquna baina ahadin minhum ba sa raba tsakanin ɗaya daga cikin su ce mun dau wannan mun saki wannan wanda yayi haka a gurin musulmi ya zama arni yace ya yarda da manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad ya yarda da annabi Musa amma bai yarda da annabi Isa ba wannan arni arni ne da ijma'in malaman musulunci daga duka sai mutun ya hada yayi imani da su ثم قال وبالآخرة هم يوقنون كما سوما سسكن جكيني دا سكنكن شوا دا, دا إيماني دا لاهرة والآخرة اسم لما يكون بعد الموت سوناني ga abin da yake kasancewa bayan mutuwa kaga tun daga wato ainihin kabari da sauransu kenan wa khassahu bizikri ba'da al'umum kaga ya keɓance shi da ambato bayan gamewa tunda ya ce yu'minuna bil ghaibi ranar lahira ta shiga ciki amma kuma ya ƙara keɓance ta kamar da muka faɗa kan al-isti'ana ba'da al-ibada ko da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wal isti'anatu min al-ibada to shi ma al-imanu bil yawmil akhir min al-iman bil bil ghaibi ko to sai ya keɓance imani da ranar lahira li anna al-iman bil yawmil akhir ahadu arkanil iman don shi ɗaya daga cikin rukunin imani ne guda shida ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرغبة والرهبة والعمل kuma sanin ranar lahira shine mafi girman abin da zai zaburar da kai zuwa ga kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah domin ka san a can ne za a ainihin yi rabo za a tafi imma ila nari wa imma ila janna wal yaqinu yaqini kuwa huwa al ilmu tammu alladhi laysa fihi adna shakki shine wato ainihin ilimi cikakke wanda babu babu wani shakka ko yaya take a cikinsa almujibu lil amali wanda ke wajabta yin aiki dan ka san aikin ba zai saraya ba zai tafi a banza ba ulaika ay almawsufuna bi tilka sifatil hamida waɗannan da aka siffanta da waɗannan sifofi abin yabo ala hudan min rabbihim suna kan wata shiriya daga ubangijinsu ay ala hudan azim suna kan wata shari'a mai girma li annat tankira lit ta'zim da kiran da ya kawo li azami li izami sha'anihi wa ayyu hidayatin a'zamu min tilka sifat al madhkura al mutadamminati lil aqidati as sahiha wal a'mal al mustaqima wace shari'a ce ta wuce wa'annan sifofi da aka ambata na mu'minan nan wanda sun kunshi yaqinin su da ilimin su da ainihin imanin su da aqida ingantacciya da kuma ayyuka wanda suke madaidaita ayyuka na kwarai babu sifar da tafi wannan girma wa halil hidayatu fil haqiqati illa hidayatuhum shin akwai wata wata shari'a a haƙiƙanin gaskiya in ba shari'a ta mu'minai ba wa ma siwaha mimma khalafaha fa hiya dalala duk wata shari'a da kaji wani ya ce in dai ba ta farkin mu'minai yabu wanda Allah da manzo suka tsara ba to kawai cikin bata yake dan yace fa ma za ba'da ba'da al haqqi illa dalala wa ata bi'ala yace ala hudan yace fi hudan min rabbihim ba ya kawo kalma ta'ala fi hadha al-mawdi'i a wannan guri addallati ala al-isti'la wadda take nuni akan girmama da samun daukaka wa fi dhalalati ya'ti bi fi in ko bata ne sai ce fi dhalalin mubin misali cikin bata kama fi qawlihi wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin cikin mu da ku za a gane a tantance waye yake saman shari'a waye kuma ya dulmiya cikin bata ita bata dilmiya ake ciki ita kuma shari'a daukaka ake da ita shi yasa sai ya kawo harafin ala a game da yana ta zakulo mana asrar na alqur'ani ko to as-sa'di kenan rahimahullahu ta'ala yace li anna sahibal huda musta'lim bil huda shi wanda yake kan shari'a yana samun daukaka ne da wannan shari'ar tashi wato in dai ba da izza ta addini ka samu daukaka wato daukakar taka bonono ce shirme ce haɗa girgire kake tafiya ko da yaushe kana iya kaskanta amma shiriya ta addini ita ke ba mutum izza yana raye da bayan mutuwar shi walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamuna kun gane wannan ai sai malam yake cewa murtafi'un bihi shi mai shiriya yana daukaka yana samun daukaka da shiriyar shi wa sahibu dhalali munghamisun fihi muhtaqirun shi ko wanda ya kasance ma'abocin bata ne ya dilmiya cikin batan ne a kaskance ثم قال وأولئك هم المفلحون وإن سوني ما سربوت والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب da an ce alfalah shine samun rabauta da abin da ake nema da kuma tsira daga abin da wato ainihin ake tsoro ake gudu daga gare shi sai ya ce hasar alfalah fihim ko hasar alfalah fihim Allah ya killace rabauta a cikin wa'innan bayin Allah muminai li'annahu la sabila ila al-falahi illa bi suluki sabilihi don babu hanyar da za ta kai ka zuwa ga tsira da rabauta face sai ka bi tafarkin waɗannan mumina kaga innan ayoyin guda biyar na bakara ka je kai nazarin su da kyau ka nemi kanka a cikin su in kaga kana ciki ɗari bisa ɗari ka gode ma Allah ka roƙe shi tabbata a kai duk da ba za a ce ɗari bisa ɗari ba ko in ko kaga baka shiga ba ma ciki to wallahi akwai matsala kai maza maza ka je ka gyara ka mika kokon baranka zuwa ga Allah ka canza mutuwa tana iya zuwa maka ko da yaushe in ta dauke ka ba akan waɗannan sifofin ba to wallahi akwai matsala babu hanyar tsira sai an bi tafarkin su wa ma ada tilka sabil duk hanyar da ba wannan ba fahiya subulush shaqa'i wal halaki wal khasara to hanyoyi ne na taɓewa da halaka da asara allati tufdi bi salikiha ila halak wanda suke kai wanda ya bi su zuwa ga halaka walihadha lamma dhakara sifatil mu'minina haqqan shi yasa da ma da Allah ya ambaci sifofin mu'mine na gaskiya dhakara sifatil kuffaril mudhhirina li kufrihim sai zai ambata mana sifofin kafirai wanda suke bayyana kafircin su al-mu'anidina lirrasuli wanda suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaurin kai da taurin kai suke gujire mishi faqala to shine a sati mai zuwa zamu ji sifofi na ainihin wato kafirai mu ji kuma wasu sifofi da su ma munafikai suka sofanta da shi yasa aka ce an an yi wato ainihin tasnifin mutane cikin farkon bakaran tsakanin mu'minai a aya biyar da kafirai a aya biyu da munafikai a aya goma sha uku su lamarin su ya fi wahala za su aya sha uku aka yi musu ubangiji Allah ka sa muna cikin mu'mini na gaskiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah